الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة أو ياتيهم عذاب يوم عقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم الذين كفروا وأن كافرين وأن أكي مغنى دسو وأن أكي ينكي موسى شريعة على هرا دسو دا مسلمين إنن su ga inda aka kai su musulmi kuma ga inda aka kai su Allah ya samu daga cikin musulmi da za ka yi cikin nima to waɗannan kafirai Allah yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu alladhina kafaru waɗannan kafirai la yazalu ba za su gushe ba fi miryatin minhu a cikin shakkar abin da ake faɗa musu a cikin alqur'ani na tashin kiyama na tada matattun nan suna nan suna cikin shakkar su har yanzu suna shakkar tashin kiyama ko kuma suna shakkar alqur'ani ko suna shakkar manzancinka suna nan suna cikin shakka ne daga cikin wannan abu hatta ta ce musatu bagtatan suna nan suna kaiwa da kawa ba su yadda ba suna cikin shakka haka ne ko ba haka bane wato abinda laraba suke kiransa shakka abu guda biyu suka zama daidai haka ba wanda ya fi wani haka ne kai ba haka bane haka ne kai ba haka bane to shi ne kiran shakka idan ɗaya ya zarce ɗaya to wanda ya zarce sai a ce masa zannu ina zaton haka ne ina zaton haka ne to dan karamin nan ana kiransa wahamu to shi dan wahamun nan sai an cire shi sai wannan guda ɗaya zama yaqin yaqin to in yaqin na tabbata haka ne shine yaqin wato shakku zannu wahamu in an ce wahamu sai ya saura yaqin na tabbata haka ne to kafirai suna cikin shakkar tashin kiyama nan duk hujjojin nan da aka gaya musu sun gamsu da hujjojin amma cewa za a tada matattu gaskiya ne kam da babu su aka yi su da ruwan maniyi da jini da da da da nama da kashi suka zama mutane haka ne sun tabbata wannan ko sun gani da idon su kasa busasshiya Allah ya saukar mata da ruwa ta jike ta kumbure ta tsirar da tsire-tsire ta fitar da abinci ta komo abubuwan sun komo sun tsufa sun mutu sun kakare haka ne kam amma dai har yanzu a mutu a tashin nan kam tashi da kasa su zama mutum nan ka har yanzu na cikin shakkar wannan suna cikin wannan shakka hatta ta ce musa'atu bagatatan har tashin kiyama ya zo musu cikin fuju'a to kenan shi qur'ani tunda yake sauka har yanzu yana magana duk wanda ya tarar ne kaga mutanen da shekara dubu kenan da ɗari hudu da wucewarsu da ashirin su kan basu ga tashin duniya ba amma sun ga mutuwa to shi kenan kowane mutum ya ji wannan magana in yana jin wata shakka daga cikin abin da alkur'ani yake faɗa ko daga cikin abin da annabi yake faɗa to lallai yana cikin shakkan nan har tashin duniya ya same shi na kowa da kowa ko ko tashin duniyarsa nasa na kansa wato mutuwarsa ta zo masa aw ya ce mazabu yawmin aqimin ko kuma azaba ta zo musu rana bakarara rana bakararan nan malamai sun sun yi khilafa a cikin ta wasu kace ana nufin ranan badar wato ranan badar ne za ta zo a kakkashe kafirai a karya kashin kafirci a karfafa musulunci ita ce wannan rana ranan badar kenan rana bakarara wanda ba su da wani abu a cikin ta su kafirai wanda suka ce a'a tashin kiyama ake nufi tashin kiyama rana ce bakarara wanda ga maza ga mata waɗansu kan suna cikin azaba amma wasu suna cikin inuwa suna cikin jin daɗi amma dai shekara dubu hamsin din nan ba aihuwan ɗa ko ɗaya saboda bakarara ce ranar ba ranar aihuwa ba ce to suna jiran wannan ranar ne wato tashin duniya ya same su ko ko mutuwa ta same su ko ko suna jiran sai sun ga tashin kiyaman gaba daya azabu yawmin aqim azabu rana bakarara
الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم yawma izin wannan rana ranar da azaba za ta zo wa kafirai din nan yawmun asirun alal kafirina ghairu yasirin rana ce mai wuyar gaske wajen kafirai ba mai sauki bace a wannan rana suke jira almulku yawma izin lillahi rannan kan mulki duk na Allah ne lamari duk na Allah ne abin da yasa ake ambato ranar tashin kiyama a ce ranan ce ranan da ubangiji yake kirari ba wani mai mulki sai shi shi kadai to kullum ma haka ne tamma akwai a nan rayuwar duniya Allah ya ba da aron wasu sunayensa wasu bayinsa Allah shine mawadaci al-ghaniyu to ya ya ba attajirai wannan suna su ma kowannen su ganiyu ne ya ba manya kabiru kowane babba kabiru ne ya ba waɗansu hakimu sunansa ne waɗansu hukama'u ne ya ba waɗansu mulku shine ku almaliku na gaskiya wato sarakuna ne kowanne yana amsa sarki ana kiran sarki yana amsawa ko shi alqur'anin ma ya faɗa wa qala malikutu ni bi to amma daga mutum ya mutu duk abin da ake dangana masa ya rabu da shi in shi attajiri ne daga ya mutu bai da ko anini idan mutum ah, mai mulki ne daga ya mutu bai da mulki mulki ya kare to sai yaushe kenan domin akwai kuma mulki a lahira wa za ra'aita samma ra'aita na iman wa mulkan kabira in an je lahira akwai mulki mai girman gaske to an rushe mulkin duniya ba a riga an an nada mulkin lahira ba to wannan tsakani ko ah, amsa ki- amsa sunan mulku na ga- na da gangan din ma babu ran nan Allah shi kadai limanil mulkul yawm limanil mulkul yawm iya kansa kirari lillahi alwahid alqahhar nasa ne shi kadai makadaici mai rinjaye almulku yawma idin lillahi rannan kan mulki na Allah ne shi kadai ya kuma bainahum zai musu shari'a kamar yadda ka ji dai a baya can ko da yake a baya din da aka ce zai musu shari'an din sai aka gabatar da sallaman kafirai aka yanke musu ah, aka aka yanka musu tufafinsu na shiga wuta daga baya kuma aka yanka aka faɗa wa muminai abin da yake makomarsu to gashi za a maimaita saboda surar ta dauki hanyar karewa ne Ah, fal- fallazina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im shari'ar da za a yi wanda suka yadda suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka kamar yadda annabi ya koyar mana sallallahu alaihi wasallama sukan ba wata magana fi jannatin na'im suna cikin aljannan ni'imomi والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين أما waɗannan da suka kafirce suka ƙaryata ayoyinmu فأولئك waɗannan kam lahum azabun muhin akwai wata azaba ta wulakanci tana jiran su to shine shari'ar da za a yi din kenan inna la barana fina iman al-fajjar fi jahim mutanen kirki wanda suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam suka aiki akai su aljanna wanda suka ce ƙarya ne suka ƙaryata akai su wuta wannan shine hukuncin da za a yi Saura ka lahum azabun muhin su kam akwai azaba ta wulakanci ta tabbata gare su wanda suka kafirta suka karyata.
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين أنا ما كان هجرة كما أنا akwai daraja wadda ta karu akan zabowar mutum musulmi in ka zama musulmi din ka aikata aiki mai kyau to domin a fawalitta ba ridwanan lahi kaman ba bisa kadin min Allah wa yajna hum darajatun inda Allah in hanyan kirkin ka dauka ma hawa hawa ne in hanyan banzan ka dauka ma hawa hawa ne to ainihin wanda suka yi aiki mai kyau suka yi imani suka yi aiki mai kyau su dai za a shigar da su aljanna wallazina hajaru fi sabilillahi amma wanda darajar su ta hau suka yi hijira saboda Allah suka bar gidajensu ko kuma aka kore su da gidajensu saboda kiwon addinin su suka koma Habasha ko suka koma Madina hajaru fi sabilillahi summa qutilu a can wajen hijiran sai kafirai suka kashe su ko suka fake su a wani wuri suka kashe su ko kuma a wurin jihadi ne a, suka aka kashe su sun makutilu au matu ko kuma a'a ba kashe su aka yi ba kwanan su ne ya kare suka mutu amma bayan sun yi hijira kutilu au matu waɗannan kam la yarzuqannahum Allahu rizqan hasan haqiqa Allah ya rantse da zatin sa zai ba su wani arziki a cikin aljanna wani arziki mai kyau wa inna Allah sani Allah lahu khairur raziqina wallahi shine mafificin ma- mai ba- masu bada arziki in akwai su ma na majazi Allah ya fi kowane mai bada arziki arziki don kowa ya bada arzikin ma Allah ne ya bashi ya nufe shi da bayarwa sannan ya bayar nan an bayyana darajar masu hijira kenan kamar ayan wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a wa man yakhruj min baiti muhajiran ila rasulihi thumma yudrikhu al maut faqad waqa ajruhu ala Allah idan mutum dai ya fita hijira to lalle ya samu wata daraja babba ga imani ga kyakkyawan aiki ga hijira in kuma ya samu jihadi ya ya sa ya dada ƙara wata daraja akan imani kyakkyawan aiki hijira jihadi in kuma ya samu a wurin jihadin an kashe shi to ya samu lamba ta cika kenan shi shahidi ne to saboda haka ne wata rana ma manzo Allah ya je duba mara lafiya daga cikin sahabbai sai ya samu ciwon nasa ya yi tsanani mutanen gidan suna kuka annabi ya tambaya ya rasu ne suka ce a bai rasu ba amma dai ga yadda yake ka zo ka duba yace ai ko ya rasu bai kamata ku yi kuka ba manzo Allah yana zaune wurin sai ya rasu da ya rasu yarsa ta tashi ta wani irin kuka manzo Allah ce don me kike yin haka don me na ba na hana ai kuka ba ce wallahi ya rasulullahi ba ina kuka mutuwarsa bane mutuwan gida da irin na mata shine ya dame ni ni da so nake so muke ne yana jihadi waje tare da kai a can wajen jihadi ya mutu ya shahada muke so amma ya bamu kunya ya mutu cikin mata wallahi yasa nake kuka ta bamu kunya ya mutu cikin mata wurin jihadi muke so ya mutu ya suna ya zama shahidi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ki hakuri ki hakuri ai ba wanda ya mutu wurin yaƙi kadai ne shahidi ba annabi sai da lissafa mata abubuwa kaman guda takwas wanda aka kashe shi akan dukiyarsa ya zama shahidi wanda aka kashe shi akan addininsa ya zama shahidi kamar waɗannan masu hijira da ake kashe su wanda ya mutu cikin gobara ya zama shahidi wanda ya mutu cikin ruwa ya zama shahidi wanda ta mutu wajen aihuwa ta zama shahidiya wanda ya tafi neman ilimi wajen bakunta ya mutu ya zama shahidi annabi ya kirga mata waɗannan amma dukkan su dai ba wanda ba za a yi masa sallah ba sai wanda ya mutu a wurin yaƙi shi kadai ne ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa wanka ba hakan nan za a binne shi domin bai mutu ba wala taqulu liman yuqtalu fi sabilil amwat bal ahya yana da rai to wa zai wa zai wa mai rai likkafa ni ya masalla to saboda haka su a cikin shuhada'u a yawon inda rabbin suna da rai aw kut aw matu la yarzuqannahum Allahu rizqan hasanan duk wanda suka samu wannan daraja to Allah zai ba su wani arziki karuwa akan arzikin wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki amma ba su yi hijira ba wa inna Allah ta'ala lahu khairur raziqin shine fiye masu ba da arziki la yudkhilannahum madkhalan yardawnahu وإن الله لعليم حليم ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم كما أنت مبين يا الله بعد الجنة za a sa shi ba cikin aljanna da aka sa alladhina amanu wa amilus salihati ne haka ne amma zan shigar da shi wani wani irin shiga a wani wuri sai ya ji daɗi ya ce kai nan kam yayi shine rabiya wato abu yayi maka to yayi shine ma'ana rabiya sakida kuma yare na ba haka nake so ba shine sakida da rabiya anan yardaunahu sai sun ga wani wuri sai na shigar da su wani wurin da ya kwantar da hankalin lalle nan kam yayi an samu girman da ya dace wa inna allaha sani allah alalimun masani ne halimun shi ya san kowane mutum abin da yake cancanta wanda za a yi masa ko ko wanda abin da yayi wanda za a saka masa halimun mai jinkirta ukuba ne wa wanda suke saban sa ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك ومن أو- ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور wannan kamar yana fassara wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa asla fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalimin yana fassara faman ita dai alaikum fa atadu alaihi misli ma tadai alaikum wattaqullaha wato can wajen sun yi hijira sun tafi din an wajen kashewa din kaga mutum ba zai rungume hannunsa a ita dukan sa har ya mutu ba shi ma zai yi kokari yace to duk wanda aka zalunce shi aka yi masa duka to shi ma ya rama gurgurun yadda aka dake shi wa man aqaba misli ma uqiba bihi thumma bughiya alaihi sannan in dai aka yi masa fiye da yadda yayi aka ƙara aka zalunce shi aka yi wa mutum fiye da yadda yayi la yansurannahu Allah to wannan mutum Allah ne zai taimake shi tunda an wuce an yi masa fiye da yadda yayi inna Allah sani Allah la'afuwun ghafur mai yawan afuwa ne mai yawan gafara ne kuma ana fassara wannan wuri da cewa nan ubangiji ya ce fa bani ta dai alaikum fa atadu alaihi bismi ma ta dai alaikum tunda yake an riga an bada an bada dama kowa ya yake ku yake shi tunda tun daga uzuri allazina yuqataluna sai suka an bada dama magana hakuri ya kare kowa ya yake ku ku yake shi fa bani ta dai alaikum fa atadu alaihi bismi ma ta dai alaikum koda cikin asharul haram bi shari haram wal hurmatu qisas wato koda cikin wata mai alhurma ne koda cikin haramin makka ne idan sun far muku kuma ku far musu idan sun muku ta'adda kuma ku musu ta'adda koda cikin wata mai alhurma ne koda cikin haramin makka ne to amma mutum bisli ma tare alaikum wattaqullaha ku ji tsoron Allah a suratul shura kuma yace duk wanda aka masa mummunan abu to in ya zo ramawa ya rama daidai da yadda aka yi masa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa amma wanda yace shikenan ni ba zan rama ba na yafi fa ajruhu ala Allah wanda zai samu lada wajen Allah innahu la yuhibbu zalimina amma wanda aka yi masa kadan ya rama da yawa ya zama azzalimi Allah baya son sa ta har yanzu shi musulmi in an masa kisan kai yana da dama guda uku an kashe maka mutuminka wanda kai ne waliyin jininsa da gangan to a cikin dama guda uku kana da kowanne ka zaɓa za a yi maka shin kana son hukuma ta kashe wannan mutum ta rama maka sai a kashe ki a rama maka ko ko za ka karɓi diya ka yi haƙuri Allah ya ji kan ɗan uwanka in diya kake so sai a baka diya ko kuma ka yafe gaba ɗaya baka so a rama a kashe shi baka son diyan kai dai ka yafe kana neman Allah ya yafe maka to nan kuma sai Allah ya yafe maka duk jikinka da jininka da komai naka Allah ya yantar da kai ya yafe maka to saboda haka amma idan mutum an masa kisan kai aka ce me kake so kana so a rama ne ko kana son diya ko ka yafe sai ce shi dai bai so a rama amma a bashi diya ko kuma ce ya yafe in ya zabi ɗayan biyun nan ya koma gida sai mutane suka ziga shi mutum banza mai mataccen zuciya yanzu a kashe mini kamar wane sannan in bar mutumin da ya kashe yana yawo in karbi yan shanu Allah wane da kai mutum zuciya aka zuga shi sai ya bi wancan mutumin ya kashe shi bayan ya karbi diya ko ko ya yafe aka zuga shi ya bi mutumin ya kashe shi to wannan kan ba wata magana sai kashewa kawai shi wanda ya kisan nan na biyu shi kan ba wata magana ba zaɓi sai a kashe shi kurum fi mani ta dai summa bugi alaihi la yansurannahu Allah nasarar da za a yi masa kenan a kashe shi mutumin da ya kashe mutumin akan zalunci bayan ya ce ya yabe ko bayan ya karbi diya inna Allah tana Allah lafun wallahi mai yafewa ne yana son ko masu yafewa gafurun mai yin gafara ne yana son wanda za su yi wa ƴan uwansu gafara ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النار في الليل وأن الله سميع بصير
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك هكا لمرين يكي komi na Allah ne yadda Allah yake shigar da baƙin ciki a zuciyar wanda aka yi masa kisan kai wato kuma in an rama ko ku an bada diya ya shigar da farin ciki wato damuwa ta yi sauƙi haka Allah yake shigar da dare cikin rana ya shigar da rana cikin cikin dare wato kamar yadda yake shigar da baƙin ciki cikin farin ciki ya shigar da farin ciki cikin baƙin ciki to haka yake shigar da dare cikin rana ya shigar da rana cikin dare duk ikonsa ne zalika bi anna Allah yulijul layla fin nahari shi Allah shine mai shigar da dare a cikin rana wato ya shigar da rana kuma cikin dare duk dai waɗannan laila libasan nahara ma'ashan kula ra'aytum wa in ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmadan ila yawmil qiyamati man lahu ghayru Allah yatikum bi dhiya afala tasma'un kula ra'aytum wa in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man lahu ghayru Allah yatikum bi dhilin taskununa fihi afala tubsirun wa bi rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan-nahara yana da ke rahama Allah yayi mana dare yayi mana rana ya yi mana rana ya buɗe mana rana idan mu ya ko ina da ko ina mu tafi yawon neman abinci kowa ya tafi wajen sana'arsa mai noma ne mai nema ne mai kiwo ne mai dai an buɗe maka rana kyauta ka je kai ta yawon neman abincinka in ka nemo abincin azhar ta yi ka yi godiya la'asar ta yi zaka fita gaida manya ka ce bari in fara gaida ubangiji na kamun gaida kowa ka yi sallar la'asar rana ta faɗi ka zo za ka yi sallar magariba saboda lokacin da mala'iku suke karɓan juna na dare da na rana kai ma a same ka lokacin sannan rana ta fari ka ci abincin da ka nema da rana ba abin da ya saura sai kai bacci to ka je kai ban kwana da Allah sallan isha'i kenan to sai ya zama dare an yi maka shi don ka huta da wahalar da ka sha ta awa takwas da rana an ba kuma awa takwas ka kwanta ka huta da daddare awa hudu da awa hudu kuma wannan saduwa da manya saduwa da abokai saduwa da mutane shine awa hudu da awa hudu laila libasan in ka kwanta tun daga karfe goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu karfe karfe hudu karfe biyar takwas kenan sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu karfe biyar to in ka kwanta tun daga tara to kaga karfe awa takwas kenan to da rana kuma in ka yi sallah karfe shida misali ko bakwai bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu har yanzu awa takwas to sauran awoyi kuma ka rarraba su tsakanin abokai da manya da mutanen hulɗa to duk da alheri ne Allah ya mana dare din nan Allah ya sa da mu huta domin ba don dare ba wadansu ba za su bar aiki ba to sai su sa da aikin aiki je wahal da su saboda haka aka yi dare baka gani ba balle kai aikin ka huta da rana kuma ka fita kai aiki yulijul layla fin nahari Allah shi ke shigar da dare cikin rana wa yulijul nahara fil layli ya shigar da rana cikin dare amma shi bai damu da dare ba bai damu da rana ba domin ba shiga cikin zamani kamar yadda ba shiga cikin makani ba shiga cikin zamani zamani baya kewaye Allah Allah ba shiga cikin makani wa anna Allah sami Allah sami'un shi mai ji ne wanda kawaicin dare baya ƙara masa ji kamar yadda kawaicin dare yake ƙara wa mutane ji basirun fitowar rana ba za ta ƙara masa gani ba kamar fitowar rana take ƙara mutane gani to shi mai ji ne kullum mai gani ne kullum wato jinsa ya kewaye komi ganinsa ya kewaye komi yadda ikonsa da ilimin suka kewaye komi ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير duk waɗannan bayanai da ake yi ana so a tabbatar wa mutane ne duk wanda ya bauta wa Allah ya bauta wa gaskiya duk wanda ya ji maganan Allah ya ji maganan gaskiya duk wanda ya bi hukuncin Allah ya bi hukuncin gaskiya amma duk wanda bai ji maganan Allah ba ya ji maganan wani abu duk wanda bai bi Allah ba ya bi wani abu duk wanda ba cikin hukuncin Allah ya shiga hukuncin wani abu to ya saki gaskiya ya kama ƙarya zalika bi anna Allah huwal haqq don ku san anna Allah shi Allah huwal haqq shine shine gaskiya wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin kamar yadda muka faɗi kwanan baya dai haqqun nan harufa guda biyu na hayyun da qayyumun aka hada hayyun rayuwa mara iyaka qayyumun ƙarfi mara iyaka nan ne kuwwatu nan ne qaharu to ah, guda biyun nan suka zama suna daya aka baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haqqulin sunansa ah, bima nuzila ala Muhammadin huwal haqq sannan aka baiwa alqur'ani alhaqqu min rabbika sannan aka baiwa musulunci yuriduna an yufinu wallahi bi afwahim wa yabla la yujibu nuru laka kariya kafirun wal arsala rasulun bil huda wa dinil haqqi to saboda haka duk abin da ba Allah ne ya faɗa ba ba annabi ne ya faɗa ba ba qur'ani ne ya faɗa ba ba musulunci ne ya faɗa ba to ƙarya ne da duk duniya ta ta ce shine gaskiya to ta yi ƙarya abin da Allah ya faɗa shine gaskiya da abin da Allah ya faɗa din shine annabi zai faɗa shine qur'ani zai faɗa shine musulunci zai faɗa wa ya um, zalika bi anna Allah don ku sani anna Allah shi Allah huwal haqu shine gaskiya wanda ya rike shi duka ya rike gaskiya wanda ya sake shi ya saki gaskiya wanda ya rike hukuncin sa ya rike gaskiya wanda ya saki hukuncin sa ya saki gaskiya wa anna ma tad'una min dunihi da du- duk wanda kuka bautawa wani- wan- wanda ba Allah ba wato duk wanda ka ji maganar sa ka bar maganan Allah min dunihi koma bayan Allah huwal batil shine banza duk wanda ya saki Allah ya kama wani abu to ya saki gaskiya ya kama banza وأن الله آه ذلك وأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله دنك سن الله هو شيني الألي مدوككي الكبير مي جرما
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتبه الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير أن كوما فسر وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزداد وربت وأنبتت من كل زوج بهيج wato ƙasa tana matacciya busasshiya in Allah ya saukar mata da ruwa sai ta jika ta kumbura sai ta tsayar da tsire-tsire to wannan yana nuna an- an- Allah yana raya matattu shine yake gaya mana anan alam tara yalla baka gani bane kai abokin magana ana magana da annabi ne kuma ana magana da kowa alam tara kai baka gani bane annallahi shi Allah anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama saman nan nasa domin shi ne lahu ma fi samawati wal ardi ya saukar da ruwa daga sama fatubil ardu muqdarratan sai ga- in sai wuri ya zama wato sara as- sara da asbaha da amsa da asha da kana duka ma'anan su ɗaya ne akan asbaha ne asbaha dan uwan sara ne da da zalla da bata anan ba wai asbaha ne dan uwan amsa na dare ba a ba wai in an yi ruwa jiya da daddare in gari ya waye da safe sai kan kasa ta zama koriya bane a sai ƙasa bayan ruwan nan ya, ya kumburar da ƙasa ta girgiza tsire-tsire sun motsa sun fito kamun wani lokaci sai ƙasa ta zama koriya shar da ko ja- jawur take idan ƙasar ja ce ko kuma baki kirin in ƙasar baka ce ko kuma fa- fa- farisol idan ƙasar rairayi ce Ah, duk da wannan ikon Allah ne fatubil ardu sai ƙasa ta zama mukhtaratan koriya wa anna Allah eh? inna Allah sani Allah latifun mai tafsasa wa bayinsa ne idan damuwa ta same su na fari sun rasa ruwa gonakin sun sun yi muni to sai Allah ya laddafa musu ya kawo musu ruwa ƙasa ta tsira musu da abincinsu da abincin dabbobinsu wata rana wani kafiri zamanin wani annabi annabi yana masa wa'azi yana masa wa'azi annabi jirgisu yana masa wa'azi yana masa wa'azi kafirin yaki da yaki sai Allah ya saukar musu da fari a'a sai annabi ya ji tsoro kamar zai narke da ya je wajen ganawa da Allah ya gama ganawa bai ce komai Allah ta baka isar da aika ba yace ya Allah ubangiji ai kana nan lokacin da yake magana banda cewa zai faɗi wannan sai to kaje ka tambaye shi me zai yi mini har in ji zafi har kowa sai ya san ya mini wani abu mai muni na ji zafi tambaye shi ya koma ya tambaye shi ya ce na san Allah ba shi da ƴaƴa ba shi da wasu iyalai bayan sannan su ne mutanensa sai in dubi wanda suka fi kulawa da shi miskinai masu kula da in kakkashe su in alakar da su don shi jira da ba shi da ƴaƴa sai ya ce sai ya koma ce ubangiji kana nan yake faɗin wannan magana ka ji abin da ya bada masa a'a ka ce masa ya dakata za a kawo ruwa ya dakata za a kawo ruwa sai Allah ya zubar da ruwa ƙasa ta kama ta kore sharɗin nan kamar yadda aka faɗi a nan ciyawa ta fito shanu suka ci abinci dabbobi suka ci abinci gonaki suka yi kyau sai shanu suna suna gudu a daji suna rawa komi yake sai sarki ya fito yake ziza yaga komi ya kyau gari ya kyau gonaki sun yi kyau dabbobi sun yi komi ya kyau sai ya zo kofar gidan shi annabi sai ka fito sai ka uzu billahi yau ko menene ka fito sai ko uzu billahi menene ta yau ba na zo faɗa bane da Allah ubangijin nan naka da ya kiran mu zuwa gare shi wallahi yana da kirki mu ma kenan miyagun mutane masu yi masa irin wannan bakar magana ya yi mana wannan alheri to ka je ka ce mun yadda mun yi imani da shi to Allah babu abin da ya ƙi kamar a cuci bayinsa shi fa kadai ne yake kiwon abinsa yanzu miskini idan dare ya yi masa sai ya samu wata rumfa ya kwana lafiya ko kofar gidan wani ya kwana lafiya ko rumfa kaza kwana lafiya amma minista wane shi ko gwamna ko wani ba zai iya ba ba zai kwana lafiya ba saboda shi Allah yana gadin wannan miskinan nan nasa tunda bai ba su mulki ba bai ba su dukiya ba bai ba su kasa ya zama shine gatan su in su musulmi ne to da haka hadari ne zagin bayin Allah balle waliyai shi saboda haka Allah yake cewa man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyai na na sanar da shi akwai yaki tsakani na da shi saboda haka hadari ne zamanin ummul mu'minin Aisha hadari ya samu akwai masu khawarij suna zagin sahabbai waɗansu bangaren shi'a suna zagin sahabbai sai ta ce Allah sarki Allah ya umurce su su yi tai musu addu'a mai kyau والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم Allah ya yi sallah kamar yadda yake wa iyayensa addu'a yake wa kansa addu'a to yayi wa dukkan musulmin da suka riga shi imani yayi musu addu'a cewa Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama an umurce su su yi mutan da su nema musu gafara su yi musu addu'a ba su yi haka ba sai zagin mutan da din suke yi da Allah in ka zagi waliyai me suka yi maka zalunci Allah ya urce ka in ba waliyai ne ba ba ruwanka in ka zage shi dai kai zalunci kuma ka nemi gaba da Allah kuma zaka gani duk mai wannan wannan abu kamun ya mutu sai fa ya gani wallahi duk mai gaba da waliyi kamun ya mutu sai ya ga yakin Allah wallahi Allah zai yake shi saboda ka hadari ne shi musulunci fa ka'idar sa duk wanda ka gani mutumin kirki ne ka ce assalamu alaikum baka san shi ba assalamu alaikum shi ma ce maka salamu alaikum ma'anar salamu alaikum kaga hannu lafiya ba makami to zuciya ma haka take tsakanin da kai ba makami ku gaisa to sai kaga yayi wani abu mai muni sai ka ce ah ya mutumin nan na dauke shi mutumin kirki ko yayi haka watakila kuskure ne in yayi na biyu ka ce ah mutumin da ya jefa ni cikin shakka in yayi na uku ta sai mutumin banza ne ba mutumin kirki bane to wannan shine ka'idar musulunci wannan wanda ka gani fa to wanda ba gani ba fa yaushe yayi maka wannan amma ka'idan karatun bature duk wanda ka gani karka yadda da shi sai dai yayi abin yadda ka yadda da shi saboda haka ne ma in bature yayi bako ba zai saukar da shi a gidansa ba sai ya saukar da shi wani wuri can ne sai hotel in abinci ne ma can za a yi masa amma musulunci duk wanda ka gani ka yarda da shi sai ya abu rashin yarda sannan ka ce a'a yare ne ko kuskure ne in yayi na biyu ka ce kai yanzu kan na shiga shakka in yayi na uku ka ce a to wannan ashe ba mutumin kirki bane to do Allah daina fita da cikin ka'idar musulunci din a zauna cikin ka'idar musulunci wanda ka je na ce masa wali ka ce to Allah ba wala baka ba su albarka shikenan ka huta in ce wani wali ne shi kenan kace in baka yadda ba kace to Allah ba mu albarka masu albarka tunda wannan dai baka yadda da shi ba to amma dai kai shiru ka ka zage shi amma in ka zage shi ya zama waliyi to shi kenan kai ka dauki gaba da Allah ko ba yadda za ka yi ka gane don wani taka gaibu ne gaibu ne saboda haka don Allah don annabi mutanen mu su sama mana zaman lafiya mu dauki halin musulunci kowa ka yarda da shi da la samitu mu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan ka'idan musulunci in ji Allah musulmi ya kyautata to tsakaninsa da musulmi dan uwansa wannan ta sauka ne akan maganan ummul mumin da Aisha da Safwanu Allah ya ce me zai hana su kyakkyawan zato yanzu mutum saurayi ne ubansa ya aike shi tare da uwarsa suka tafi wani wuri akwai wanda zai yi zaton za su lalata a hanya eh to me zai hana ai wannan zato tsakanin Aisha da wannan musulmi tun da uwarsa ce yanzu in ka tura ɗanka da uwarsa su tafi ɗan baragagge ne fa ka aike shi wani wuri ya raka ta akwai wanda zai zaci za su yi zina a hanya to dan me ba zai kyauta wannan irin zaton ba ai safwan wannan aisha uwarsa ce yar abubakar matan manzon Allah ne wani abu zai same ta irin wannan na wasa to ya kamata mutane su kyauta zato su kyauta zato su gyara zuciyarsu ko da yake kullum mutum yana yin abin da yake zuciyarsa shi yake gani a waje wato kaman irin babban madubin nan ne da mata suke saye ah, wanda ake jinginawa a jingina a- wani mutum a gabanka kana ganin cikin madubin ka ce kafuri mushriki kana duba cikin madubin kana ganin wani a gabanka ce kafuri mushriki to wa kake ganin cikin madubin shikenan saboda haka don Allah almuminu mir'atu akhihi mumini yewa dan uwansa kyakkyawan duba Ah, wa in zalika bi anna Allah yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layli wa anna Allah basir zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma tad'un min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra inna Allah latifun khabir له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد له ما في السماوات ما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد a shi Allah mai ludufi ne shi yasa yake kawo ruwa ya jika mana kasa mu mu sha abinci dabbobi mu su koshi shi mai ludufi ne masanin komai da komai ne zalika wannan la muqdarra wa anna al-latif al-khabir zalika wannan la huwa al-haq wa anna ma tadun huwa al-batil wa anna la huwa al-alim kabir alam tara anna la anzala min as-sama'i ma'an fa tusbihu al-ardu muqdarra inna Allah latif khabir lahu ma fi as-samawati ma fi al-ard ma fi samawati duk abubuwan da suke sama wa ma fi lardi da duk abin da yake kasa nasa ne fa Allah nasa ne kuma mulkin sa ne shi yake dauke da su shi ke rike da su komi nasa ne wa inna Allah lahu al-ghaniyul hamidu wa inna Allah sani Allah lahu wallahi huwa al-ghaniyu wanda ya wadata ga barin halittar tasa da bai yi halittar ma ba ba komi da da yayi su gaba ke ɗaya sun zama ka- kamar Abu Jahl da Fir'auna ma ba komai kuma da yayi sun da za su zama kamar Abu Bakar ne wajen gaskatawa ma ba su ƙara masa komi ba a'a hikimar sa ne da ikon sa ya halicce su da ganin daman sa yake arzuta su da ganin daman sa wanda ya zama kafiri ya cuci kansa bai cuci Allah ba wanda ya zama musulmi ya amfani kansa bai amfani Allah ba sama da ƙasa duk kayan Allah ne wa inna lillahi Allah huwa shine al-ghaniyyu wanda ya wadata gabarin halittar halittarsa ko ko gabarin ibadar iba- bayinsa alhamidu wanda yake abun godewa ne shi Allah ko ka gode masa kai sallah ka ce alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim kai sallah ka gode masa ko baka yi ba ina da masu yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komi yana godewa Allah yana yi masa tasbihi ga mala'iku nan banda Allah ba wanda ya san iyakan su dubban billions nawa ne Allah kadai ya sani duk ba mai sabon Allah cikin su don yan mutane yan cikin cokali sun saba masa sai me ko da ibada tana amfani sama shine alghaniyu mawadaci ga barin halittarsa da ibadarsu alhamidu abin godewa ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البار بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم تر شنبك غني بني أي كا غني يا يا الله يا هل تكسا يا هوري تو باينسا متاني أن أدم آه kowane ɗan adam fa anan musulmi da kafiri duk Allah ya hore musu wannan ƙasa za su taka ta lafiya lau ba za ta zama taɓo ta haɗiye su ba ba za ta zama wani abu mai santsi tana kada su ba kowa ya tafi akanta lafiya lau kai gona a- a kanta ka kiyaye dabbobinka a kanta kai sana'a a kanta kai gida a kanta kai rija kai shadda a kanta Allah ya hore maka ita sakkala kuma fi yardi jami'an a sakkala kuma fi yardi kuma duk abubuwan da suke bayan kasan nan dabbobi ne da itatuwa da ganyaye da abubuwan da ake tono cikin kasa duk Allah ya hore shi ya mai da shi naka kai dan adam wanda ba naka ba wanda wani dan uwanka ya riga ka ya danne yace nawa ne in ka wuce gaba ka tadda inda ba danne ba to ya zama naka in ka kama kajin daji zab- zabi kenan a ce naka ne in ka kama gada ko batsiya awak- awakin daji tumaki a ce naka ne in ka kama bauna a ce eh, saniyar daji ke a ce taka ce komi Allah ya ya hore maka sai dai wanda wani ya riga ka yace nasa ne kai ko ka je gaba ka nemi wani wal furka yadda Allah ya hore muku kasa da abubuwan da suke bayan kasa haka Allah ya hore muku jirgin ruwa tajribil bari bi amrihi wato jirgin ruwa yana gudana akan teku da izinin Allah da umurnin Allah kuma yana bada mamaki in ka jefa allura a cikin ruwa sai ta nitse saboda nauyin allurar amma ga karafa manya-manya tons tons masu yawan gaske a ɗauko su a zuba a cikin jirgin ruwa har nauyin sun nan kaga jirgin nan yana tafiya a bayan ruwa ba komai ba zai nitse ba saboda ikon Allah sakar kuma fil wal bulka tajri fil bari su ɗauka muku kaya da ƙasar ku masu nauyi su kai musu su kai muku ƙasar waje su ɗauko muku kayan ƙasar waje su kawo muku saboda haka duk ƙasar da ba ta da teku miskiniya ce eh ai kokari yadda yadda mutane ba za su zama cikin kasar da ba ta da teku ba kasar da ba ta da teku miskiniyar kasa ce bayan duniya take babban ni'ima ce kasa tana da bakin ruwa teku wal fulka tajri fil bahri bi amrihi da umurnin Allah wa yumsiku samaa an taqa al ardi illa bi iznihi kuma Allah ya dame sama ya rike ba za ta fado ba ba za ta fado ba yana rike da sama inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula kamar yadda yake rike da kasa ba za ta girgiza ta motsi ta zubar da mu ba to haka yake rike da sama ba za ta fado kan mu ba yana rike da sama duk dai wannan yayi domin mu ne mu yan adam kenan wanda ya mana irin waɗannan abubuwa ya yi mana ƙasa ya hore ta ya hore mana da ya hore mana abubuwan da suke bayan ƙasa wa sakkara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an minhu da abubuwan da suke sama iska ne hanyoyin lantarki ne hanyoyin rediyo ne abubuwan da suke sama masu amfani hadiri ne da sauran abubuwan da Allah ya hore mana a sama da na ƙasa duk Allah ya domin mu ne kawai don awa 24 ya ce mu gaishe shi awa ɗaya kawai ya ba mu awa 23 da Allah sai ya kawo faɗa. awa ɗaya ne fa Allah ce mu bauta masa cikin dukkan dare da rana da safe sallar safe minti goma sha biya ishe ka alwala da zuwa masallaci kai sallah azhar minti goma sha biya ishe ka la'azar haka magariba haka isha'i haka minti goma sha biyu sau biyar awa guda kenan to kawai wannan sauran awa ishirin da uku nan duk Allah ya baka amma kar ka sabe shi cikin su duk abin da yake so kai a cikin su amma kar ka sabe shi kawai sai ya kawo fada saboda haka yake lissafa ni ne fa nayi muku kaza ni ne nayi kaza ni ne nayi kaza ni ne nayi kaza ni ne kaza amma in aiko annabi ya zo muku da littafi ku bi shi ku dawo ku shiga aljanna sai ya kawo fada a ce ma sai an yi shari'a kuna dukan waɗannan waɗannan suna dukan ku ƙarya kuke kuma ƙarya kuke ƙarya kuke kuma ƙarya kuke yi sai kawo fada wal fulka tajri fil bari bi amri wa yumsiku as-samaa an tagalar illa bi izni sai dai ran da yaso yawma tubaddalu ardu ghayra ardi was samawat sama za ta zauna daidai ba abin da zai taba ta har shekara dubbai dubbai miliyoyi din nan ba taɓa cewa wani wuri ya tsufa a bada kungilan gyaran wani wuri a sama ba kasa ta tsufa a bada kungilan gyaran kasa ta tsufa a ta wani wuri a duk suna nan kamar yadda suke da Allah ya hore suna zaune kamar yadda suke da sai dai in lokacin tashin kiyama idan sama'u shakkat lokacin da kekketa sammai kenan yau mata shakka kulardu haka kasar ma idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha sai dai ranan in tayi za ku ga canji kasa ta yi girgiza sama ta kyakkece amma yanzu kan dai ya dafe sama ya dafe kasa ba abin da zai faru za a tafi daidai har lokacin da ya ɗiba wal fulka da jirgin bari amri wa yumsiku sama an taqa al illa bi izni inna allaha sami allah bin nasi da raufur rahim wallahi allah mai yawan tausayi ne bin nasi da mutane rahimun mai jin kai
وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهو الذي أحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور yana kidaya abubuwa da yayi ne yayi wa dan adam na ni'imomi wanda bai kamata a ji tsakanin su dan adam yana ya zama khasimun mubinun ba wa huwa allazi ahyaku shine ya muku ni'imar rayuwa kuka ya dauko ku daga babu ya kawo ku akwai kuka rayu sannan ko ya muku ni'imar mutuwa domin rayuwa ni'ima ce mutuwa ma ni'ima ce idan mace bata samu aihuwa ba ta dinga tambaya masu masu roƙon Allah kenan ban aihu ba ban aihu ba ce tana neman a rayu wani abun da babu shine ya rayu ya zo cikin rayuwa wannan ashe rayuwa abin nema ne ana son rayuwa kuma kowane mai rai bai son mutuwa saboda ana son rayuwa rayuwa ni'ima ce amma kuma da ba mutuwan ma ni'ima ce domin da ba mutuwa to da yanzu kenan duk mutum ba zai ce wannan gidan ubana ne wannan gidan kakana ne wannan gonan ubana ne wannan gonan kakana da duk wannan babu ko ina ya cika kakan ma bai mutu ba balle uban kai gada uban ma bai mutu ba balle kai ka gada komi ya cika an rasa inda za a zauna an rasa inda za a yi noma an rasa inda za in ba a mutuwa kama a ce wanda suka tsufa a ciccire a kawo sababbi wanda suka tsufa a ciccire a kawo sababbi har lokacin lissafin mu ya kare sai a ce to shi nan dama lissafin kenan ya kare sai tashin duniya a koma wajen hisabi kenan to rayuwa ni'ima ce ita ma mutuwan ma ni'ima ce domin idan ba mutuwa da sarakuna ba su zama sarakuna ba iyayensu da kakaninsu da kakanin kakanin suna kan gadon mulki kuma masu gida da ba su zama masu gida ba iyayensu da kakanin da kakanin kakanin suna cikin gidan haka gonakin su haka dabbobin su tashe mutuwa ma ni'ima ce ko da yake tana da zafi lokacin da aka yi ta walazi ayyukum summa yumitukum summa yuhyikum Allah shine ya raya ku lokacin da ba ku da rai kuna ruwan maniyi summa yumitukum sannan bayan ya raya ku sai ya matar da ku in kwanan ku ya kare ثم يحييكم kuma sake raya ku in lokacin tashin kiyama yayi innal insana lakafur amma dan adam da yawan butulci yake wannan alhera duk da nayi masa amma dai nan nan ana ina tajayya da annabawa na da malamai na amma mutum dan dan adam da butulci yake kafur mutum mai yawan butulci wanda baya godiya akan ni'imomi kenan kafur mutum mai yawan kafirci wanda ba shi da imani kenan to duk daya duk suna ɗaya ne sai abin da ya koro ne ake ake bayani akan sa wannan kuma yana nuna ka'idar usul usul akwai amun urida bil khusus akwai khasun urida bil umum akwai amun urida bil umum akwai khasun urida bil khusus wai kowa yayi zagin kasuwa ya san da wanda yake ko to idan Allah ya ce innal insana lazalumun kafar amma dan adam akwai azzalimi amma dan adam akwai kafiri to banda annabawa ba sa cikin amma dan adam ne ya san da waɗanda yake amma banda waɗancan don ya riga ya ce mana salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala mursalina to ba zai zage su wasu banda su cikin wannan zagi kenan amma su ma insan din ne to saboda haka dole a fidda fannin kenan amun urida bil khusus khasun urida bil umum innal insana lakafur
لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم لكل أمة kamar yadda muka ce muku yadda muka muku bayani yankan layya da yankan hadaya da nuzur da idin karamar sallah da idin babbar sallah da kabbarorin da nace ayi saboda godiya ba ku kadai ba duk al'umma al'ummatai da suka wuce su ma na ba su irin waɗannan ibadu da waɗannan irin irin idodi ko waɗanne mutane suna da shi amma idan idin da umurnin Allah aka yi shi a yi murna a samu lada in ko ba da umarnin Allah aka yi shi ba da wani umarnin banza ne na gargajiya na gado to in ya samu banzaranci sai a samu la'ana a samu zunubi a sai da in ni'ima ce domin Allah ce washkuru ni'mat Allah in kuntum iyyahu ta'budu Allah ce ku yi ku Allah godiya in yayi muku ni'ima saboda haka ne an ba mutum sarauta an taru an yi biki wannan godiyan Allah ne ya samu ni'ima idan mutum ya aure yayi biki yanka dabba wannan godiyan Allah ne ya samu ni'ima walima kenan haka kuma in an maka aihuwa ka yanka dabba ka tara mutane wannan ma godiya ce wa Allah to waɗannan in dai da umurnin Allah ne ta hanyar Allah ne to ba komi komi dukiyar da aka kashe ba komi amma in hanyar banza ne to wannan ya tura aikin banza sai dai zunubi da za a samu ya Allah man sakan hum nasikuhu ko waɗanne mun sa muku mun sa musu idodi da ibadodi wanda za su za su za su yi shi fala yunazi'unnaka fil amri kada kafirai su tsaya suna jayayya da kai kada masu ƙarya su tsaya gaban mai gaskiya suna jayayya da shi kar su yi haka kai duk abin da ka faɗa da hujja kake faɗarsa daga Allah ubangiji su kuma dukkan yayayyar sai da koma ma wajen nale a ba'ana haka muka tarar iyayenmu da kakanninmu suna yi to iyayenku da kakanninku an ce ba sa yin bata ne ko ba sa yin mummunan aiki a to saboda haka nan gaba za a je millata abi kuma Ibrahim don kar a ce an soki dukkan iyaye akwai iyayen kirki na gargari wanda za a bi su hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri kasu suna jayayya da kai a cikin lamari na addini anan kuma akwai waɗansu wanda suke gaya wa sahabbai wai ku kun ce abin da kuka yanka da bakin wuka wuka bakin karfe a ci amma abin da Allah da kansa ya yanka kada a ci kun ce ko mutanen Allah ne in Allah ya yanka ba za ku ci ba sai in ku kun yanka da hannunku ne kuke ci wato wai yankan Allah shine mushe wai abin da Allah ya yanka an ci an kuma ana cin abin da mutane suka yanka to wannan min nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin kenan suna jayayya a cikin sha'anin Allah ba tare da ilimi ba فلا ينازعنك في الامر وقت الى ربك انك على هدى مستقيم
tambaya ne akan zakar hatsi wai kaman buhu nawa ya kamata a fidda zakarsa zakar hatsi dai da mukta dukkan abin da ake ci yake karban ajiya ana fitar masa da zakka zakkarsa in ruwan sama ne to ushuri za a fitar cikin kowane goma fidda daya in ko mutum ne ya shayar da kansa a cikin ishirin a fidda daya to yadda take wajaba wato wuski biyar ne khamsatu aw sikin wuski biyar in ya kai wuski biyar ko wani wuski na da sa'i sittin to sa'i sittin sau biyar to shine zai kai kaman buhu uku da wani abu to inda abin noman ka ya kai ya fi buhu uku to ya isa a fitar masa da zakka kenan wai kayan lambu wai kayan lambu su ma ana musu zakka ana yi ya yake duk kayan da duk abincin da in an kai an ajiye ba zai karbi zama har wata shida ba to ba za a masa zakka ba ai kaga mutum ba zai ajiye yalo ko gwaza ko dankali har ya zauna wata shida ba zai yiwu ba saboda haka daga rogo ma ba a masa zakka to amma a ittihadi na zamanin da muke ciki a yanzu wani mutum attajiri zai yi gonar rogo ya sayo injin yin garin rogo to gonar rogon nan nasa in ya mai da shi garin rogo da injin ɗinsa to muna neman zakka a kowane buhu buhu goma ya bamu da domin garin rogon zai karbi a jiya mai girma- shi ya noma shi ya shi ya nika mai girma gwamnan jihar kaduna alhaji ahmad muhammad makarfi ya aiko mana da zakka ta naira dubu ɗari biyu allah ya saka masa da alheri kuma za mu yi kamar yadda ya ce insha allah Allah ya saka da alheri Amin.
Allah ya karba sai masu neman addu'a gaba daya da suka aiko sai waje mana addu'a baki daya to dukkan masu bukata bukata da ta shafi mu gaba ɗaya ta kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daukakan addini duk masu neman addu'a Allah biya bukatun su Allah ya san mu da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya ya san bukatun mu da ɗaya ɗaya kuma da- yana da ikon biyan bukata Allah biya mana bukatun mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya ɗaukaka musulunci Allah ya ɗaukaka gaskiya Allah ya karya ƙarya Allah ya mu da iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu da malamu Allah saka shi mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya jikan musulmi maza da mata rayu da matattu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم
Thank you.